آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألم تكن تركي قومنا لنا تعالى أشرنا الشراء وزن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدى مكة ومدينة الشكرة في الولاية تتعلم بها فإن أكلم لنا شارك مكة من ashirin da hudu ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyu kamar da aka saba a ranar irin wannan muna karatu a wannan littafi mai taken tuffatul maudu da akamil maudu na babban malami wurin matsayin da ke kusiya na sarki mai sarama ya rasu hijira na da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan kuma shi ne darasinmu na tasa'in da biyu muna cikin babban baki na goma sha bakwai inda malam yake koro mana matakan da ɗan adam kan biyo ta kansu tun da ta kasancewar shi dubban maniyi a ciki har iya zuwa lokacin da za a shi a gaban Allah a ranar lahira wanda daga nan ne zai karfi sakamakon shi sai zama ko dai a sa'idu wanda shi aka rubuta tun yana ciki ko kuma ya zama a shafiyu wanda shi din ma an rubuta ba a rubuta wancan ba a wannan lokaci to za mu tashi ne kusa wa kazalika sihhatul islami yana mana magana akan yara ko daga haihuwa ya gangaro har ya zuwa yayi ya gangaro har ya zuwa shekarun da ake baiwa yaro sa'i ya zaɓi wajen wanda zai zauna tsakanin ko uwa ko uba wanda sai hakan zai iya yiwa tun daga shekara biyar saboda ya kai wasu ko wani gwargwado na fahimta wasu malaman suka ce shekara bakwai lura da cewa wasu daga cikin yaran da aka bai ba su wannan dama na su zaɓi wanda za su zauna a wajen shekarun su bakwai amma ba don cewa dole dole ne shekara bakwai din ba za iya samun ɗan biyar ya tantance wannan dama cewa ya ce a ba shi zaki ya zaɓi wanda ya zana wuri za ki samun ɗan shekara shida za ki samun bakwai za ki samun takwas ma shi ne gangaro da magana har inda ya zo kan musulunta to yanzu idan yaro ya taso da ƙananan shekaru biyar shida bakwai takwas ko makamantan haka kuma ga shi ba musulmi ba sai ya kai shekara nawa ne idan ya musulunta za a karɓi musulunci shi shin aka wasu shekaru da gidan ya zo ya ce ya mutu da ta ce ka ce ka kare girma ko ko yaya ya san wannan matsalar za mu tashi malaki wa kaza ya ce wa kaza ne ka sai islami haka ma ingantuwar musuluntar shi ya ce la ta tawaffa ko ala ala sabri ba ta tsaituwa a kan shekaru bakwai ba ta ba a taƙaita ta a ce yaron da ya zai musulunta idan bai kai shekara bakwai ba sai dai a ce ya je ya jinkirta musulunta sai ranar da ya kai shekara bakwai sai zai musulunta ko ta wannan ba karamin maganganci ba ne babu wani nasi da yake sai ya kai shekara bakwai matukar kamar yadda zai faɗa inda ya fahimci ne ne addinin shi kenan ya zo yi bal mata a kalan islam wa wasu kai duk sadda ya hankalci ne ake ce wa musulunci ya fahimci a daidai irin matakin shekarun shi adalci da ke cikin addini da zalunci da son kai da ke cikin saura ko kuma alkhairin da ke cikin musulunci kama daga ladabi kama daga mutunci kama daga girmamawa kama daga mutuntawa na abin da ba za ka samu ba a saura duk lokacin da yaro ya fahimci haka wa wasfahu ya fahimci siffar musulunci addini ne mai kaza mai kaza mai kaza wanda yake sallallahu alaihi wa sallama shi ne wanda ya rasu hijira na da shekara goma sha ɗaya ya zo da babban kundi babban littafi na alƙur'ani wanda shi ne wanda ake gina duk wasu hukunce-hukunce na shi addinin a ciki to in ya fahimci shari'a don waɗannan sifofin to saha islamu malam musulunta shi ta tabbata kuma ta inganta babu sauran ja'in ja ya ce wannan shi kenan ya musulunta duk wani abu na musulunci da ke kan irin shi da yana kan shi lokacin sallah ya ga an karfe shi ya bai sallah da dole da shi akwai a mashaƙi koya musu Qur'ani ka koya musu zikirori ka koya musu kaza ka koya musu kaza duk waɗannan ababen duka za a yi mishi mala ce washtarata da khirafiyu an yakuna ibn akiri sini al-imam al-khalafi wanda shi ne ya karuci littafin al-bukhari na ibn qudama ya lakkasa shi ko ya takaita shi tare da wasu karin bayanai to shi ne yake cewa an sharɗanta ko shi ya shartanta a yahu labna ashir sini kafin a yadda da musuluncin yaro har a sallama a ce daga nan a ci gaba da bagwar maya da rayuwa sai in yaron ya kai shekara goma wannan sharadin ba nan suke ba inda ya samu shi ya ce wa karnarsa ahmad ala zalika fil wasiya al-imam ahmad ibn hanbal ya shaddanta ko ya nassantar da irin wannan magana amma shi a wasiya kaga shi ma dan kai riya cewa sharadi ne ga ingantuwar musuluncin yaro in ya kai shekara goma shi kuma da alimam Ahmad ibn Hanbal da yazo sai ya ce a shi ne shi sai ce za mu zo mu ji me yace amma anan ga abin da yace shi sai ke cewa sharadi ne wajen ingantuwar wasiya ga yaro in ya kai shekara goma idan yaro ya kai shekara goma ya rubuta wasiya to za a yi aiki da wannan wasiyar bisa ƙa'idojin wasiya da aka sani kada wasiyar ta zama da wasiyar da ja'ira kada yi wasiyar da wanda za ta gaje shi kenan na biyu kada ya yi wasiyar da wuce ɗayar bisa na uku kada wasiyar ta zama cikin ayyuka ne na sabo sai idan ya mutu da su a ɗiba kudin shi a sai mariyar madarin takalma ke ka gwanin musiya ce ta yara kai dai ka mutu wannan ba za a yanki da ita ba ko na makamancin haka kamar yi wasiya da ababe masu kyau ababe masu amfani ababe na alkhairi ababe na sadaka jariya ababe na zumunci wannan tabbas za a yi aiki da wasiya kenan idan bai kai shekara goma ba aka cimma kuma ga wasiya ya yi amma ya da ya kai shekara goma to za a aiki da wannan wasiya ba wanda ke fahimta kuka da ke riwaya ta nuna shi salih shi ibn hanbal ya faɗa a cikin riwayar ɗan shi salih ibn ahmad ibn hanbal wa abdullah da kuma ɗan shi abdullah ibn ahmad ibn hanbal wa ammihi abi talib da kuma babban shi da ake cewa abu talib ba abu talib wancan ba wannan abu talib ne na wannan lokaci wa ishaqa ibn ibrahim da ishaqa dan ibrahim wa abi wa abi daud da abu daud wa ibn mansur da ibn mansur dukkanin sun ciro wannan magana da kuma hanbal inda ya nasantar ala istiraf al-ashir sinin li sihhat wasiyati ka shartanta yaro ya cika shekara goma kafin wasiyar ta zama ingantacciya ya kai shekara goma wa kada da huwa Abu Talib sai shi babban nashi ya ce ma shi ibn Hanbal fa in kana duna al-asharati akar makalla ne zaka ce idan bai kai shekara goma ba qala la yace wasiyar ba za ta inganta ba suna ka sai aje wasiyar baka anna da wasiyata ma kana kai ka ce ba yi wasiyar ba haka za a ci gaba da tafiya a yayi wasiya a yi alkhairi da za a yi wasiya da ce ba za a cika ta ba idan magada suka ce a cika kuma wannan fa shay'un hasan wahtajja bi riwayati safar na ibrahim ya kafa hujja a cikin riwayar ita haka dan ibrahim kamar an da yake da ni mene ya sa ka ce idan yaro ya kai shekara goma kuma ya wasiya za a zartar da ita ya ce bi annahu yudrabu ala salati li ashir in ka lura ai ana dukan shi saboda yin sallah ko saboda barin sallah in ya kai shekara goma yaro ya kai goma ya sallah ba sai ko ba ko mai sarki ya tawa wa ko wasi sai duke shi a kanta wa ma islamu amma musuluntar wacce magana mutum zai iya duba a kundin na da mutum Ahmadu bin Hanbal a cikin al-masail bi riwayat Abdullah da riwayat Ibn Malik da riwayat Abi Dawud da kuma al-Mughni na Ibn Qudama duk za a samu waɗannan zantuka wa amma islamu amma game da ingantuwar musuluncin yaro fakalin al-Mughni ya faɗa a cikin al-Mughni وأكثر المصححين لإسلامه لم يستبق العشرة mafi yawan waɗanda suka inganta musuluntar yaro gaskiya lam yattari ula ashara ba su shartanta sai ya kai shekara goma ba ba su shartanta ba wannan shi ita ce matsayar mafi yawa ta jumbo ya ce walam ya huddu lahu hadda kuma ba su kayyada wani adadi ba kaga ba su ce shekara goma ba ba su dawo baya ko su wuce gaba su ce sha ɗaya ko tara ba ba su yi haka ba sun bar abun a buɗe da cewa magana da muka faro da ita cewa matukar mata aka da islam wa wasfaf shi kenan ya ce wa aka hudu da munzir an ahmad ibn munzir ya aka yi daga nan muhammad ibn hanbal ya ne da makasu da hasan domin manufar ai ta tabbata da hadata ila ziyaratina alai ba ka da buƙatar ƙari a kan wannan dama ko abin da ake nema. Menene manufar a zuwa a musulunta ko a ce sallah saboda ya hankalci wani abu na addini. Dan wannan abin da ya hankalta wanda ya isa ya baki damar ya musulunta to ya isa a ingantar da musuluntar shi ba ka da buƙatar sama da haka. baka da wani da ce to da za a ce musulunta da iya yi ɗaya ba da za a ce musulunta bai da hadisi biyar ko goma ya za a ce musulunta bai don fahimtar addinin ba duk wannan wasu ababe ne da za a iya sabbaba damar shi kuma ta kuce mashi wanda kuma ita ce idan ba a so kucewar damar ce ba a so ya ce wa ruya na ahmad an ruwaito daga lamun ahmad ibn hanbal idan ka nafna sab'a sinin idan ka nafna sab'a sinin idan yaro ya zama ɗan shekara bakwai bai islamu hu islamu adam musulunci ne musulunci ne yadda musulunci yake na kowa yace da yanar nabi sallallahu alaihi wa sallama qal saboda lallai annabi kira da yankin Allah tabbata a gare shi ya ce muruhum bis salati li sab'in ko kuma yaran su da yin sallah in sun kai shekaru bakwai kaga cewar da ya muruhun umarni ne da aka ba mu na tilas kenan uba dole ya umarci ‘ya'yan shi da su sallah in sun kai bakwai in sun kai shekara bakwai wannan ba ta umarni dole ne alimamun nawawi a cikin almajimau sarwar muhaddam Allah ya fi rahama yake cewa kuma ba a yadda ka ci shi ba a lokacin ba ta yanzu ya rage da kikira da hikima da wayan ne wani yaron za ga yi da barno dan za ga yara galiba ko irin abu masana dan adam da kuma mu ma a tsakanin mu muka zikar da aka rike yaranka za ka ga akwai wannan matsala za ka ga yaro ta ta yake shekara biyu ko uku har tuna maka sallah da yake ba ma kira sallah ko kuma yakin kimo butar ka ko ma ina kake zo da kike da malin sai kika wurin ba mu zo mu je masallaci ni ma sai wani malin wurin jimmar fitina da yi sai ta hankali da yi ana ruwa ba ka da neman ki to sai an ne ko wai sweet kake siyan miji ko dan wannan inna ma no kai muku ne kaga shekara biyu ko sai a lokacin sai a to wannan yaron sai zai kai bakwai ai sallah ta zama jiki to wallahi ba ta ba sai zai zo siyar da ya ji kiran sallah sai ya shige makota sadda zai kai bakwai takwas ko ya ji kiran sai rubu kai kuma ga can ce dole ka umarce shi to ka ga in ka ankara da haka to sai ka nuna masa kwarewa da rayuwa eh lalle ka fi shi daɗewa daɗewa abota inci to sai ka sa mai ido ila lokacin na matsowa sai ka turke su ba aike ba komai in baka rika taso su ba a lokacin bakwai din galibin yara ana sallar su irin su ne za ga ana sallar suna jira su ba abu da ya dame shi to amma kai uba kai ta kokarin ganin cewa ka yi aiki da wannan muruhun bis salati da tabi'i sai ku zo mu je yi sallah lokacin sallah yayi kaza kaza in ka saki jiki da su har kuna tattauna za su ga maka tasoyi ma akan sallar wani yaro zai zuwa ce ba wai ta sallar ne za a daina kaga karka ce mace baka sani ba domin idan ka ce baka sani ba ya nuna akwai da za a bari kenan kai ne baka sani ba ai nan take ka ce mace sai an mutu sai an mutu wata na kaga an dauko gawa yake ce wani zo sannan ka tambaye ne za ka to kaga wanda ya gama sallah ta na cikin makarantar ya gama sallah yanzu karfe nawa ya ce sha ɗaya ai wato kaga shi ba sai a zahar ba kai ma in haka ta zo ba sai kai a zahar ba to da ya haru ya kai shekara bakwai a fara umartar shi da ya sallah suka ce ba wai sai ya cika bakwai za ka fara wannan umarni na wajibi ba tun lokacin da ya hankalta da sallah tun shekara biyu uku hudu biyar shida waɗannan shekarun hudu ko me kama da haka ka fara ce mashi domin sallah wannan umarnin suke ba shi na mustahabi ne in ya ki biyo da ko wata rana ka fahimci ya ci abinci yana jin bacci ko kuma dai sai daga nan wani wuri za ka wuce idan ce ba sai ka ce sallar ba ko maman shi ta mahaifin ta iya cewa ya yi a ƙarƙashin wannan umarnin a kodan abubuwa da ke faruwa da suna sabbaba matsala wajen cin nasarar isar da kafa kaga muruhun bin salati li sana'in ko maza iyaye maza aka ba wannan umarnin to amma mutum zai nemi taimakon iyaye mata akwai sallolin da lokacin su zai ba ta a gida lokacin su zai yi ba a gida ma'auratan da suka nakalici sirrin zamantakewa mijin ya fahimta kuma ya nakalita ita ma ta fahimta ta nakalta sabin da za a yi shi ne ita kuwa duk wani abu mai sassauci sassauci da ka samu a wajenta da abin da yake da kwakwaran hukunci to sai da mana a wajen kuwa ne ake da mafaka misali yara sun kai goma sai da mana dama babansu shi suka san cewa zai hukunta su idan ya dawo ba su sallah ba sai ya hukunta su da dukan da aka ci wata ribuhun kuma lamiri ne da yake da iyaye maza to mata za su taka rawa mai gida ba shi nan ga lokacin da dauki aiki idan ɗan ya shiryu ɗan ta ne idan ɗan ya shiryu ɗan shi ne in ya lalace su duka za a jike namawa ko da ba su zama masu laifi ba a wajen Allah kasancewar sun sauke nauyinsu kuma ba za su ji daɗin abin da za a faɗa a kan shi ba ko kuma irin kallon da za a yi mashi a cikin gari fa dalla ala anna zalika haddun li amrihim wa sihhati ibadati sai wannan sake shekara bakwai ya zama shine iyaka ko gwargwado na shekaru da in an kai su za a umarce su wa sihhati ibadati ibadatihim kuma a daidai lokacin ne ibada su za ta inganta domin aka ce a umarce su da sallah tun sun kai shekaru bakwai yanzu kenan in suka yi sallah a lokacin sallar za ta amfani ma'ana sallar za ta amfani iya kuma sallar rayu a ƙarƙashin nan da aka ce muruhun bin salati duk wani rukuni ko wani sharadi da ka sani na sallar kai uba ake jiran ka koya wa yara kada ce to shi ke nan kai ku zo mu tafi masallaci gaskiya da wallah ba a an yi fito da farfata wannan gaskiya akwai matsala kai ku yi alwallah mu tafi masallaci wanda ya sa kan gajeren wando cinyoyi a waje kai wannan mutum ba a sallar shi cire ka sa dubu ko kuma ya sa riga wacce ba ɗaya ba za ta yi sallar ba cire wannan rigar ka sa wata tafi masallaci in an je kafin yana surutu in an fito a rika lattana musu da an karar da su kun ana sallah ba a su in ana sallah karan ana sallah karan ya ce fa ya kunu haddar da sai hadin islamiyyar sai wannan ya zama shine gwargwado na shekaru ta wajen ingancin musuluncin in yi musulunta kafin bakwai musuluncin ya fa sahihun musuluncin shi ya yi ɗalibin abi shaiba ibn abi shaiba yake cewa idan aslama wa hudu khamsi sinina idan yaro ya musulunta yana ɗan shekara biyar ju'i da islamu hu islama za a yi musulunci shi a matsayin musulunci kamar na kowa li anna aliyan aslama wa huwa ibn khamsi sini domin sai na ali ibn abi talib ya musulunta yana da shekara biyar kun musulunci shi ya zama tabbatacce a to wannan ma ai babu ne musu wane ne ma musulunci shi a yanzu kai kwatan kwacin ko kusa kusa na musulunci ali ibn abi talib babu da haka kenan yaro ne da kai shekaru uku ba ma damar wancan magana da muka faɗa da farko ta an cewa ya fahimci ne ne addinin ya fahimci wasu abubuwa na siffar addinin da haka ya faɗaitar da shi ko kuma ya bi iyayen shi wakala abu ayu abu ayu da ke cewa ujizu islamu da talata sinina ni din nan da ka gani ina yarda kuma ina zartar da musuluncin ɗan shekara uku ban da ko kokon tuciya musulunci shi ya yi domin ɗan shekara uku ya hankalci abubuwa da yawa a daidai matakin shi ya ce man asaba al-haqqa duk wanda ya dace da gaskiya min min samirin aw kabirin adadnahu daga cikin kanana ko cikin manya za mu dingina miki mu karkar miki da abin da ya dace da shi idan ma wani ya zo ya musa cewa shi ba zai yarda da abu kaza na yan yara ba sai ka ce a wannan kuma yana da kila rashin fahimtar addini ne a ɓangaren al'amuran addini amma a ɓangaren al'amuran duniya ba ga shi nan ana sallama wa 'yan shekara ashirin talatin ba yanzu shugaban efcc ya kira ka ba za ka ba kuma kila ka kusa jika da shi ko ka kirme shi bincin ko ko ka yi shi shekara talatin da wani abu yana aiko maka za ka ce bari in tafi ba ruwanka da shekarun a lokacin ruwanka da shekarun sauran misali da ko ka yi rijista a wata makaranta jami'a ko yi menene ko sai da ɗaya daga cikin malaman ya shigo ka ma haife shi sai ka ce wannan kwastan ba zan yi ba na girmi yara na girmi malami da haka in yaro ya zo da abu mai kyau sai a karɓa idan babba ya zo da abu mai kyau shi ma a karɓa ya zo da abu na banza yaro ya zo da abu mai kyau sai a karfi na yaro sai a bar na babba wani ya ce ka'ida ya ce wa hada la ya kazu ya akan islam wa la yadri ma yakun kaga ko dan shekara uku kamar ba zai iya fahimtar menene musulunci ba ba zai iya hankaltar menene musulunci ba wala ya dari ma ya kudu ba ma zai iya gane me yake ba galiban dan shekara uku sai dai kai shekara goma shekara ashirin talatin ba zai iya tuno da ya faru da shi a shekara uku ba ba zai iya bijirowa ba ko ya gane kama duk da haka malam abu ayu da yake cewa duk da haka mun yadda da musulunta da su ya ce wala yadbutu li qawlihi hukmun kuma wani hukunci baya tabbata akan zantukan yara idan ya zo ya zaki wani to ba za a kama shi ba ko ba za a kama iyayen shi ba ba a ka'ida sharar Allah kenan ko ba za a kama su ba kai shekara uku gwamna ya zo wuce ya zage ki yau sai su naɗe sai ka nuna ka ce wannan gwamnan ma gara yaran ne wannan mai shari'ar gara yaro ne su da kaɗai duk lokacin ba ka da buƙatar sai ka hukunta shi abin da yake da buƙata kawai ya samu tarbiyya sai da zai ci yadda zai ci mai kyau ya ga mai kyau kuma a laksana mashi mai kyau kuma a dora ta akan tarbiyyar ta addini yadda ya dace ana yin haka shi ke nan bai da ba ka da sauran matsala gobe jibi ko gata ba za ka taɓa jin ya gaji wani ba amma a ce a kama shi ko a cuce ko a azabtar da shi a wannan ba zai tasiri ba ko sata ya yi haka to sai a bi waɗannan matakai na ganin cewa an gyara shi ina wasu abokai ne yake da su waɗanda yake bi suke mashi wannan mugun koyi sai a raba shi da su kila wata anguwa ce yake zaune wata a cikinta akwai wannan matsala ya kan zo sha anguwa ya canza mishi anguwa wannan aiki ne kuma na uba idan aka yi haka daga matsalar ta zo ta wuce ya ce fa in wuce da zalika min idan aka samu haka daga gare shi wa dallat aqwaluhu wa af'aluhu ala mali nabiyyi islam wa aqlihi iyyahu zantukan shi da ayyukan shi suka yi nuni da cewa eh ya fahimci addini wa akali ya hankalci musulunci to sahha minhu ka gairi to daga nan sai ce musulunci shi ma yana da kamar sauran addini ita inda haka lamu maganar malam cikin almubuni ta gudun gudama mujalladi na sha biyu shafi na ɗari biyu da tamanin ta tsari yace faqad sarraha ash-shaykh bi sihhati islam ibn thalath sinina yake cewa kaga ibnu qudama anan ko malamin anan yana kokarin ko yana mai yana bayyanawa karara game da ingantuwar musuluncin ɗan shekara idza aqala al-islam idan ya fahimci menene musulunci wa karkana da maimuni al-imam al-maimuni yake cewa kullu li abi abdullah na ce wa ahmad ibn hanbal al-gulam yuslimu wa huwa ibn ashiri sinina yaro ne ya musulunci na ɗan shekara goma walam yablu walam yablu ilhinsa kuma ya riga ke balaga ba ke balaga ba kaga ɗan shekara goma balaga wato tambayar da yake kenan kada aka filo islamu ibn hanbal yace a da gudu zan karga addini ana da musulunci yaro musulunci ne mai kyau ɗan shekara goma in ka koma a karanta da maganar baya ɗan shekara uku to aka karɓa ɗan shekara uku ma da shekara goma ainihin ba da ulama kultu li ayi ya ayi shay'in ta tashi fi da wani abu za ka kafa hujja a cikin wannan matsala haka masu nema da dalili ke kala ana addalibu huwa ala salati ibn ashirin yace ka lura ina dukan biya da ya kai shekara goma akan sallah inda yi ta ba ko farriqu bainahum fil mazaji kuma ina rabawa tsakanin su a wuraren kwanciya wannan shi ma wajibi ce ne da yara sun kai shekara goma kar su tsara kwanciya a wuri ɗaya a kama da kowa ɗan katifar shi kama da kowa katifar shi ko shimfiɗar ba dole sai katifa ko in kuma har katifa ɗaya za su kwanta to kowa a samu da bargon shi kowa bargon shi kowa filan shi in sun samu ne kuma a raba wannan ba ana ba na ɗan ɗaya ba tarbiyya ce ta addini waɗannan ababe na tarbiyyar ko su aka saki ake ta nausawa daji kuma ana neman gyara kaga dai ka samu wani gwani wai masanin ɗan adam ka ce da Allah wata hanya kake ga da gyara matsalolin al'amuran ta kanna za ka ji mutane awa ɗaya ana hira da shi yana ta nausawa daji kuma ga hanyar ya batta a gari amma saboda an gama hura kan shi hanyar ma shi zai kaunarta shi ne wasu mintin aka je ta kane kane wani in ka kane wanda ya ɗan karanta wani abu na na ru sai gana ta a samu dokoki masu tsauri a duka hukunci wani kuma in ka sami matashi ne sai ka ji ya ce a rika naɗa matasa mukamai don a ja kaya in ɗan kasuwa ne shi ma da irin yadda zai faɗa kowa da yadda za ga ya faɗa wani kuma ɗan boko ne a ƙida sai zai ce to shi yana ga a ƙara yawan jami'o'i a ba kowa digiri bayan ko ƙandar har da masu digiri amma in ka samu wanda yake da manufa a shari'a to sai ce maka kawai a koma matsarin Allah shi ke nan shi kaɗai ne mafita ko wani tsari za ka wa a tsaurara domoki wadda suwa za ta mai dokar yi jami'an tsaro ko da masu shari'a wata kwama shana ce ba a yi a cikin me ya faru a yomi soja ba soja yana fashi da makani sojan najeriya ya harbe malami harbi uku da yake mutu sama saboda ɗauki mutu shi ina ga dan labarin wani babban malamin addini ne wani gwani Muhammad Aisani ya dawo daga Kano haka ya ganshi da wata a shibin diga ce a ciki ya kare shi dan Allah ya taimake shi ya shigo da shi ga shi sai kai shigo ya wani abu da ya ɗauko shi ke ce mashi ai shi soja ne ma ya to alhamdulillah ya yi ku kuke ta aikin tsaro shi kenan sun zo wani wuri sai malami ya ce to zai dan zagaya zai taɓa ruwa kenan ya fita ya ɗauki yar butar shi ko yar jarkar shi kawai ya turo bindigan nan ya harba ya harba ya harba nan take ya mutu to sai mota kuma take tashi sai mota take tashi yayye kuma yanzu aka kashi kuma ga mu kuɗi yanzu yayye take sai mazema wani abokin shi wani sojan shi ma dan fashi waya ya ce yanzu da Allah da sauri su ga za a tashi motar nan to kafin abin nan mutane suka ankara sai suka yi kokarin guduwa sai aka kama su da aka bincika sai aka kirista ne da shi da ɗaya abokin kuma sojan Najeriya da wani musulmi ne ya harbi wani fasto har da cikin dolaye da jakunan ba za a yi ta zage shi amma ba wata jarida da ta ce Allah ya kiyaye a jaridun ƙasar nan dukkan su karuwai ne dama in za ka yaba ka rika bi a hankali shiru suka yi har yau ce komai da yan siyasa ba ɗan siyasa lokacin da aka kashe dabora wayannan yan takara ba sai na kama suna ba nan suka ta fitowa suna Allah wani abin da waɗannan matasa a shehu shagarin kula da education suka yi na kashe wancan matar amma an harbe wannan malamin ba wanda yake komai a cikin takara shiru sai nan gaba a daina mana wayo wani mai magana da majilan ɗan takara ya fito ya magana eh akwai mai magana da yawu ne ko duk ɗaya ne sun da duk da yawu da majilan sai ya fito ya ce wai yayi Allah wani yanzu haka ma yana can bakin ruwa a beach ana gojewa ba wanda ya yi magana ba ce komai ba wanda suke maganar ba su da yawa to yanzu dai wai mai magana da yawun shugaban kasa ya ce shugaban kasa ya ba da koda lallai a hukunta yara an kamo su sun tabbatar fashi suka shirye yi kuma su suka kashe yanzu inda doka su kai gobe ga kasar da doka yanzu sai a duba duk wanda za a ɗauka soja muna ganin yaran da kom sarki ne ko zai sa hannu ko cpo ko lokal gamman da a kira su kun san yaran nan taɓaɓɓu ne suka sa masa hannu amma yanzu ba a magana saboda yanzu wani la'ananne ne kawai ya turo kandida ta yi kasar ba a haka ake to amma kaga a haka in ta ce a tsaurar doka a ƙara yawan sojoji irin mahimman kenan ko a ƙara yawan kangararru ire-iren mabarnata da ake da su a fagage da dama amma aka ce a koma ga Allah sai kuma ya kaɗai ke makida mutumin ya shaya ya daita har yau mutum murmure ba dan an gama rushe bangon da matan shi da ƴaƴan shi da ƴan uwan da ke karkashin shi da dai ya ji labarin abu ba da wata lokal gamban ce aka rushe ƴaƴan mutum to alhamdulillah ya an ta rage amma wayan tallafin ya kamata a kai shi kawai a kai su lahira su je can in ya je da motar su karba a can in dai haka ne ma a can zan za su karba a can ma an ban wasu in dai mota ce can ma kila ba za a rasa wajen da shiga inda tsare samu kuma su dai ba su da ita kama yanzu ba yin sa'a ba ko wani la'anallan lauya zai zo ya tsayi wanda ka siyan take yasa ayar da Allah ya magana game da lauyoyi wallahi ya kamata mutum ya karanta ta ma ya fasa shiga can ba ya kira wanda yake yake kai wani akwai rigima a shirar nan na hakura ha an tum ha ulai da Allah ya kara lauyoyi a lahira duk ga sun ban ce wai lauya kawai ba duk wani mai bai wa kallon iska kariya ga shi na social media ba za ka taka ake yi ba mutumin banza wasu ta kare mutumin banza wasu za su ta karewa da ke ga kuna lauyoyi ne wane ne da kuke ba da kariya jadaltum anhum fil hayati dunya a duniya kun ta ba su kariya ga yadda da an motso a yana da yanci ya rayu a yana da wane ne ai yana da wane ne yanzu yanzu wani zai je kotu ya dace cewa yana cikin hankali haka ce a ta kawo rahoto asibitocin mu ba abin da ba a yi kana zuwa ka samu ga me kake so ina so ne a bani rahoton wani bai da lafiya ko ya rubuta ba abin da ba a yi Allah ya ce wane ne a cikin ku a yau zai zo ya tsaya wa ɗan iskan nan a gaba na ya kare amsar ita ce ba su a lokacin kowa ya yi ya kamata wani sani ya daga hannu ya ce zan tsari shi abin da na faru zai ji tsoro kuwa zai sha bulala ba abin da ya ma manta certificate din sandan senior advocate of Nigeria ya manta ya musa a duniya to kaga ya kamata mutum ya rubuta irin wannan yake in bai zuga an yi adalci ba ya kauda kai ya koma baya kama da abu kwanan da dogon sun fito sun ba da kariya da sauransu kuma aka kai da su ci gaba dai kaga yanzu malami na nawa kenan aka kashe da sunan jirgin wanda wanda ake ta atakin da barazana ga abin da ake so ka faɗa in ka ƙi faɗe za ne maganin da kare ba za su faɗa maka ba ƙarara ka tana da tsafar guri shi ma saura kiris an gama shiryawa tsaf yana cikin wani taro aka ba da lambar motar shi da kayan da ya sa da karfi da lokacin da ake tsammanin zai bar wurin tara zai bar wa abuja zai zo kaduna ana ga zai zo wuri kaza daidai karfe kaza su buɗe wa motar wuta kawai inda allah ya sa da sauran shan ruwa wani mutum da ya ji sirrin da ake ya maza ya mai kyau a wurin daga can inda ake kulla makircin shi akwai tawaga na nan za ta taho yanzu yanzu ta kashe ka ana ba su lambar kaza da kaza da kaza sun ce kana wuri kaza za ka bar wurin karfe kaza za ka je daidai wuri ka duk sun gama shiryawa shi kuma nan take yana ganin abu shi ma sai ya rubuta text ya tura wa kwamishinan yan sanda ya tura wa darakta SSS ya tura wa AID ya tura wa IG ta za a kashe ni take wanda suka shirya kisa aka ce duk su dawo kafin uban wa ya tsona aka tara wanda suke wurin sun kusa gamo mutum kake shi kuma lafiya da san gano kuma ya alwala su shiga masallaci sai sun riga su zuwa umara ha Allah na da hakuri da ana ba da ruku ni da kuma mai zuwa cin kakin ba haba ma kana da zabaniya wani makarashin mutunci ya fara an irin ce ko sallah kake akan lokaci kama za mu kada karara amma da iya kyale da yake gidan biyu ne to wannan tekstin da ya yi sai suka ce labarin ya tsoro kisan ba ta yiwu ba aka yi bana aka yi wa makasan waya su dawo sai maganar kawasi amma shi ma da ba wannan maganar ake ba malamu sai sai ne ba a yi wannan atakin din ba wasu tonuwa take yi wasu kuma Allah ya mayar da kaidin akan zuwa kafan lawun musulmi da lafita na ma da farfani ce banza eh mana su an ce banza kenan sun ci to zan sabu an ci banza shiru har yau ba wani labari hijira na da shekara dubu ɗaya sha uku ga watan rabiu da aka ko abin nan dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas daidai da 2017 a watan april 2007 ko 2007 ba wani labari an kwanakin wasu yan shekaru bayan sai an ga fayil din binciken wanda ma yi yunkurin tunowa shi ma aka ce to a da hankali ai ustazai ne za su ce Allah ya isa ana ga wai kaman Allah ba zai isa bane kuma zai isa kuma dan lahira za mu ga makasan nan iri iri aka zo na mala albani shi ma shuru shuru kamar an shuka rusa sun wuce ga an ba su ba za ce ga an ba a yi ba ko ga abin da suka bari na amma ta wajen bincike shuru to shi ma ga na wannan in ana son a kamanta ko a yi adalci in ba za a ɗauki na musuluncin ba ba a ɗauki tsarin mutanen jahiliya a al'ummar laraba mana su al'ummar laraba cewa suka yi alƙatila alƙatilu an fali da katili in kana so a daina kisa a ƙasar ka to ka yawaita kisa abin da suke nufi shine idan kana so kashe kashe su rabu a ƙasar ka ko a daina kwata kwata idan mutum goma suka kashe ɗaya ka yanka goma yanka goma da suka kashe ɗaya shi zai sa nan gaba ba gumbiri ƙara yunkurin kisa ya san rai da daɗi amma matuƙar wani zai kashe wani a samu wani ja'iri ya je gaban shari'a ya ba shi kariya kowa ma zai ci gaba dai shi yasa za ga jami'an tsaron kowa talaka duk sun gama karanta su kwanaki wani talaka ne ba ko me me ya biyo wanwe yana biyo a wanwe nan wajen wani sun karfe da kawai sai rasauki suka tsallako suka biyo shi ya fahimci idan ya wuce ofishin kasteliya za su yi mai tara-tara kuma in yi kwana za su cin mai sai ya fada ofishin kasteliya yana shiga sai ya rasauki suka fado wurin sai ce wallahi kasteliya ne suka kama ni su sun mata shi aiki wai ai wai na ta fi sauki wai na kasteliya zara an yi shiga dukansu kasteliya suka ce ne gai ita wan mai daga mako zamani suka ta mun dace ce dan Allah ku ce kun kun kama ni rubuci suka zo kuma suka yi dariya suka ji ta kaga ana ke sama dokar ma an san farashi yanzu ko ce soje kama ka ba gara wani ki ba daga cikin hannun soja a cikin gaje ga za ka ban bakon miya ke yanzu nan zai karanta maka allanka kuma yace sai ka maimaita shi yanzu ba ba ba wani bita kana jin bita da sosai kenan yanzu ya maka biyawa ɗaya ce karanta ko ka iya ko baka iya ba kuma wanke ki za a yi ko a wanke ka to ki ma dai suka yi dariya ka sai dai su da ke to mu mu kama ka ba wanda ya kamata su kama ka sun yi dariya sun fita je ka ga gara ya Allah ya zai idan wanjin suka kama ni kudin da ya wannan ko in ka da za ta rabu laifi na san sai lafiyayi da haka wa ana adribu ma da salati ibn ashir wa ufarriqu bainahum fil mazajin wa qala al-fadl ibn ziyad sa'altu ahmad an as-sabiy an-nasrani yuslimu na tambayi ibn hanbal game da karamin yaro wanda ba na tare ne kirsan sai zai musulunta kaifa tusna kaifa tasna bi yaya za ka yi da shi shikenan sai ibn hanbal ya ce idan ba daga ashara atbartu al islam idan ya kai goma zan tilasta mashi ya zauna a musulunci ya lokaci ma yadda zai musulunta لأن النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبعين إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسنر دائم كسلا إن سنكي شيكروا بقي sallah kuma ba yadda za ka ce a koye ta a masallaci dole sai an ta rika wa yara a gida sai dai matakin wa daribuhum alai ali ashir sannan ku duke su akan yin sallar in sun kai goma ga wanda aka ce a duke shi saboda sallah ai ya tantance a matsa muke musulunci saboda ya kai shekara goma fa hadi riwayatun wa anhu riwayatun ukhra yasiqu islamu inni sab'i sinin wannan wata riwaya kenan na cewa idan yaro ya kai shekara goma musulunci shi ya yi amma akwai wata riwaya da shi ibn habbasin da yake cewa kai idan fa yaro ya kai shekara bakwai musulunci shi ya inganta da ka dai wancan magana da muka fara cewa mata aka da islama wa wasfahu saha islamu duk da ya hankalci ya fahimci addinin a iya matakin shi ko da shekara uku ne ko hudu ko biyar musulunci shi ya yi قال أبو الحارث قيل لأبي عبد الله أن تقول ابن حنبل inna gulaman sagiran aqarra bil islam wani karamin yaro yayi ikrari da musulunci wa shahida an la ilaha illallah ya ce ga babu abin bautawa duk tantanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah wa sallah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma yayi yana ma yin sallah wa huwa sagirun lam yudrik karamin yaro ne bai balaga ba ثم رجع عن الإسلام sannan tsirin da ya bar musulunci ya juzu islamu kuwa kuwa sahiyar wancan musuluncin da ya dama ya yi yana ƙarami kaga idan hukuncin ya yi to ina hukuncin rindaci idan dama musuluncin da ya bai yi ba ya kaga ba ka da wata magana da shi dama bai riga ya shiga ba kala ya ce na'am musuluncin shi ya yi musuluncin shi ya inganta ila a ila a talahu sabbu sinina kuma aslama matukar ya kai shekara bakwai sannan ya musulunta ujbira alal islam za a tilasta shi ga musulunci dan annabi sallallahu alaihi wa sallama kan domin annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ce an dai uhumu salata li sab'in sanar da yaran su salla ko ƴaƴan ku in sun kai shekaru bakwai fa kana hukumu salati kal wajib yanzu kenan hukuncin sallah a kan yaron da ya kai bakwai ya wata bai san shi ya sa ake kula su makarantu ake kuma jawo su a jika ko a koya musu ko a cikin ne aka koya musu a makarantar shi ya sa ake jikin taro da su masallaci domin su ga yadda ake sallar wanda a nan ma din za su iya fahimtar wani abu na ita ibadar sallar ya ce in amara domin shi mai shari'a ya yi umarni an yi allimu umar salata da sabi'i da cewa iyaye su sanar da 'ya'yansu sallah tun suna yan shekaru bakwai to kenan sallah wani kaso ne mai girma na addinin musulunci to musulunci shi ma haka yake tattare da wannan ka'ida sai zama ni kiyasin manna akan manta wa kana salih salih ibn ahmad ibn hanbal yake cewa kana abi mahaifina ya ce idan ba nagar yahudi wa nasarani yusaba a sinina idan ba yahudi ko ba nasari ya kai shekaru bakwai sun ma aslama sannan ya musulunta ko jira adal islami a tilasta mashi yin musulunci a tilasta mashi ce ya yi musulunci ko jira adal islam da annahu idza balaga sab'an umira bis salah domin idan ya kai shekara bakwai tilan ɗaukar shi da sallah to ka kuma shi kafiri inda ma ya takabbalu lahu min al-muttaqina ne Allah na karɓar ibada ne daga musulmi kawai wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal duk wata addu'a duk wata ibada ta kafirai ta yi matan dabu ba ta fata mafadarta ba kuntu sai na ce mashi wa in ka nafna sittin ko da ɗan shekara shida ne a iya tilasta mashi sai ya musulunta kana la ya ce a ta wannan magana ba sai sun kawai ta farko idan ya musulunta kafin bakwai ya yi idan ya kai bakwai kuma a tilasta mashi musulunta masu gina ta cikin karkashin musulmi masu gina ta cikin musulmi amma shida fa in ya musulunta a shida ya yi amma a tilasta mashi musulunta ya ce a amma idan in yaro dama yana karkashin iyaye shi cikin musulmi za ka shi ba ka da bukatar masu kanar kana mai wani abu na kalmar shahada a karkashin shi tare da yi kalmar kuma aka haife shi su suna da ce faslun fa idza sarabna ashirin idan yaro ya kai shekara goma da da kuwatan wa akala ya dawo kan batun matakan da yaro ke bi wajen girma idan kana da kai shekara goma to za ka karfin shi ya karu hankalin shi ya karu واحتمالا للعبادات da juriya ga ayyukan ibada duk sun karu za ga lokacin ya iya azumi wani za ga da ramadan ta shekara goma zai iya maka azumi ashirin da biyar dan kaɗan ya sha za ka ga za a iya tashi shi da sallah da daddare ya ibada za ga ya iya karatu daidai gwargwaro na qur'ani kila ma ya yi haddar kaso mai yawa ko wani bangare na ayoyin alqur'ani to in yaro ya kai goma duka wayannan ababen za a same su a wajen shi wa yi rabu ala tarkin salati saboda ka idan ya kai goma sai a duke shi saboda barin sallah kama amara bi biyu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata a gare shi yayi umarni da yin haka wa hada darbu ta'dibin wa tamrin to wannan dukan fa duka ne na horarwa duka ne kai na ladabtarwa kuma duka ne na horo training ne ake ba shi za ka training na soja ko yan sanda ko wasu za a hada hada zaburarwa ko duka ko a sa mutum ya sha yunwa ko kishi ko ya saba da shakar hayaki ko ratsa wuta ko tsallaka wuri mai hadari duka ana so ne ya yi da tsawon kafin ranar yi ta zo karha shi ma yaro haka ake mai cikin hikima ana horar da shi ana nuna mashi muhimmancin sallar za ga sadda za ta wajaba gare shi har ya kai matakin da sallar ta nuna a zuciyar shi ya ce wa inda bulu ila ashari lokacin da yaro ya kai goma ya tattattaru da buharin ukura za ka ga wasu ababe wasu ɗabi'un naki sun karu akan yadda aka san su ko sun jaddadu sun kara muhimmanci ko bayyana ya ce ya kuwi fi ha tamyizu tantance abubuwan yaro na ga ya yawaita daga akwai wanda da ba ya iya gane kusuwa yanzu yana gane kusuwa ya da bai san amfanin wannan abu amma yanzu ya san amfanin wannan zai wannan shekara goma ka ce zai dauko maka a shane zai dauko maka wuka abu ne mai wahala duk ya san sannan yake wa marifatu da kuma sani shi ga wasu al'amura wanda mafi yawa in a lokacin da gara sun zama su tuna tambaya to ana so uba ya rika kokarin ba su amsa ya rika kokarin ba su amsa zai yaro zai iya zuwa ce maka baba a baba ne gwamna na zuwa bayi to da ya ga yadda aiki ke ma gwamna yawa ko kuma ya fi kullum ta faɗe shi a rediyo shi ya da fito manya irin su ba ruwansu to sai kai ne bayanin da ya dace ne ko wasu tambayoyi dai haka wanda za ga kila sun ɗauki hankali ce ba me yasa ba a cin mushi amma me yasa an yanka ya mutu kuma a ran da ka yanka za ka ci a bari ka gama shure shure mun ga kuma ɗaya a ɗakin a sito inda kaji ke kwana ba ta motsi ba ta shure shure kuma ka ce kar a ci don kana da irin wani yaron to sai ka yi hijima kar ka ba shi amsar da nan gaba za ta fasu ya tuna cewa baba ya saki shi ya saki layi sai ka ba shi amsar da ila kiyamin sa'a haka take yace wali hada wali duk saboda haka ne da haba kasiru min al-fuqaha'i da yawa daga cikin masana ko malaman fiqh suka tafi ila wujubil imani alayhi fi hadha al-hali ga wajabcin a koya wa yaro ko ya san al'amuran imani a wannan lokaci dole yaro ya zama imani wa annahu yu'aqabu ala tarkihi kuma za a mashi uquba za a ladabtar da shi idan ya bar wani abu na imani aka gan shi da wata laya a su a ladabtar da shi ko yana wasu maganganu na rashin ladabi wa hada ikhtiyaru abi al-khattabi wa ghairihi wannan shine zatin abu al-khattabi da wani shi wa huwa qawlun qawiyyun jidda wannan magana ce mai karfi kwarai yace wa irra wa irfi'a anhu kalamu at-taklif bil qulubi duk da cewa an dauke mashi alƙalamin taklifanci cikin ayyukan ibada amma a cikin imani ko matsalan nana kaga sai shekara goma a ba za ka ce dole sai yayi azumi ba ba za ka ce sai yayi wasu kaso na ayyukan ibada ba a duk ba wajibi ba ne to amma imanin shi ne ake so ya tabbata wa huwa yake cewa fa innahu mal'ufiya alata ma'rifati sani me yasa aka ce yaro ya samu imani a lokacin saboda an baki na'ura ko an baki bangaren halitta wanda da shi ne zai san mahalicci da shi zai iya sanin Allah to tun da yana da abin da zai san Allah to ya san Allah amma bai da abin da zai iya azumi to ba zai iya azumi ba bai da abin da zai iya hajji to ba zai hajji ba kenan yace wal ikrari bi tauhidi da kuma ikrari da kadai da Allah wa sidiki rusuli da gaskiyar manzanni wa tamakkana min nabari lislihi wa istidlali kuma zai sami dama ta kallon misalin shi da kuma kafa hujja game da su wayan ayyukan da Allah ya yi wanda suke daidai gabar ya sani da kuma dalilansu da akwai bukatar ya san su a bani na tauhidi kama huwa mutamakkinin min fahmi da ulul wa sana'i kamar yadda dan shekara goma zai iya fahimtar wani abu na ilimi kuma zai iya fahimtar wani abu na sana'a abu wannan batun da ibn qayyim yake yana alamta kenan tun a lokacin da shekara goma ana ke hada miki da sana'a wani shine tsarin da kasashen turai a yau suke a kai mu kuma suka ban mu da filin theory sai filin theory mai ta jayayya a kan kwama in an zo bisan haka za ka ji wani farfesa ya rasa gyaran da zai sai kwama prof a da kwaman nan abinda ya faɗa na ilimi ya yi ya rasa me zai gyara ko kuma shi ma gane da yadda aka nufa ba ba fanni na bane nan sosai sosai eh mu ne muka iya su kuma na practical practical ne amma dai akwai kwama a can wancan layin bai yi ba wancan kalman ka dawo nan ba dai an gane ba shi mutum ne in ya leko zai ce yayi daidai eh to duk kila fata lankana eh an lankana mana muna ta maimaitawa in ka je kasar ki duk ba wannan dogon turancin an gane saƙon ya fito saƙon ya fito shi kenan domin ya bari da wannan rigingimin harshen to kaga a duk ɗan shekara goma zai iya sanin wani abu na ilimi da sana'a ta ta samu wata sana'a a koya mashi wa misali duniya ga abin da zai gyara duniya shi za ka iya ya fara sanin ya ake wanki ya wanke kayan shi iya nashi ma kawai ya ake guga ya goge kayan shi da wasu ababe na tsafta da sauransu ya ce fala uzara na kufi da kufri billah duk wanda zai iya sanin ya zai wanke kayan shi dan kar ya fita da kazanta ya zai gane gashi shi yayi yawa ya ce a bashi kuɗin aski to wannan mutumin ya kuma za a yi mashi uzuri ya rayu a kafirci yake baka da uzuri yaro kawai ya je ya tauhidi wa rasulihi ya za a yi uzuri ya kasance wa mantan shi ما أن أدلة الإيمان بالله ورسوله أظهر من كل علم وصناعة يتعلمها tare da cewa dalilai masu nuni ga imani da Allah da imani da manzanci sun fi bayyana fiye da kowane ilimi da sana'ar da yaro ke koyo duk karatun da zai je yayi ba su kai bai dalilansu ba su bayyana ba irin yadda dalilan da ke nuni da kaɗaitakar Allah suka bayyana yana saboda yanayin lokaci sai mu dakata a nan Allah ya kan darasi na gaba sai mu ci gaba wasu ya na kalla kuma wani hamdik shi da Allah ya illa an ta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum